الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم الحمد لله زام تورا akan karatunmu na umdatul ahkam min kalama khairul anami a wannan yammaci na rana alhamis wanda muke zama duk rana alhamis wanda yau muna talatin ga watan jimadul ula hijira 1445 a zawiyar mu ta maulanmu shaw aliyu al-harazmi Allah ya kara masa yasa za mu tashi babu istiqbalul qiblati babun fuskantar alqibla babu istiqbalul qiblati babi wanda zai bayani akan fuskantar alqibla an sani munan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama alqiblan mu ita ce ka'aba ita gabas ba ita ce alqibla ba gabas yanzu wanda suke irin mutanen china mutanen india mutanen can pakistan wanda suke gabacin maka ai kaga su wayannan nan suke kallowa kenan gabas suke ganu yamma suke juwa suna kallon jihar da ka'aba take saboda faɗin allah bismillahir rahmanir rahim wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara duk inda kuke ku juyar da fusakunku wajen jihar masallaci mai alfarma an fahimta shi ne hadisi na 68 a cikin wannan littafi ya fara da hadisin abdullahi bin umar allah ya kara musu yadda ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusabbihu ala ala zahar rahilatihi manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah akan bayan taguwarsa عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم كان يسجه يا كسنتينا ينافلة على ظهر راجلته أكم باين تاغوة حيث كان وجهه duk inda wato fuskarsa ta fuskanta inda fuskar taguwan nan ta yi nan maza Allah yake kallo haisu kana wujuhu duk inda wato fuskar wato ita fuskar wato taguwar ta kalla ta juya na manzo Allah yake kallo yana yin sallah yuqniqu yana yin nuni yuqniqu yana yin nuni da ra'sihi da kansa yuqniqu yana yin nuni da ra'sihi da kansa ma'ana wajen ruku'u da sujjada shugaba sallallahu alaihi wasallama ima'i yake ba wai yana tsora wato goshinsa bane akan bayan dabbar yana yin imani ne yana durƙusawa alaihi salatu wassalam sai dai sujjada an fi durƙusa mata akan ruku'u an fahimta shine wanda ya karɓi wannan hadisin da gurin ibnu umara nafi'u kenan babban fararren ba na abdullahi bin umara ya ce wa kana ibn umar abdullahi ibn umar ya kasance ya fa'aluhu shi ma yana yin haka wa kana ibn umar ibn umar ya kasance ya fa'aluhu shi ma yana aikata haka wa fi ruwayatin a wata ruwayar kana yutiru ya kasance yana yin mutiri ala ba'irihi akan raƙuminsa wa fi ruwayatin a wata ruwayar kana yutiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wutiri ala ba'irihi akan raƙuminsa wa fi ruwayatin a wata ruwayar kana yutiru ya kasance yana yin wutiri ala ba'irihi akan raƙuminsa wali muslimin a wajen muslimu kuma ruwayan muslimu yace gaira annahu la yusalli alaiha hal maktubata sai dai cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama la yusalli maktubata baya sallal fadilla alaiha akan ita taguwa dabbar hawa wali musulmin a gurin musulmi gaira annahu sai dai cewa shi la yusalli alaiha hal maktubata baya sallar fadalla akanta wali musulmin a gurin musulmi gaira annahu sai dai cewa shi la yusalli alaiha hal maktubata baya sallar fadalla akanta walil bukhari a gurin imam al-bukhari kuma yace illa al-fara'iza mazala yana yin sallan nafila a kan raƙuminsa yake illal fara'ida sai dai ko sallar farilla sallar farilla shugaba sallallahu alaihi wasallama baya yi akan taguwa an fahimci wannan hadisin ba sai mun maimaita ba ko an fahimta ba sai an maimaita ba ko to wannan hadisi na abdullahi bin umara ya nuna mana halaccin yin nafila akan taguwa tun daga shi shugaba sallallahu alaihi wasallama yana yi har yake cewa ibnu umara ma yana yin haka kaga ya nuna wannan hukunci ne wanda yake zakkarce tun daga shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umara yana yi ta wannan hadisi malamai suka gani suke ganin cewa babu laifi mutum yayi nafila duk sallolin nafila akan akan dabba yanzu kamar a mota ta kama kana tafiya zaka je Lagos ana ta gudu ba halin tsayawa in kana da abin nan sai kai nafila ka a cikin mota sai kai nafila a cikin mota sai dai ba za ka dora kanka goshinka akan ko kujerar mota ba ko akan sitiyari ko akan dashboard na mota sai ka dinga imai sai kai nafila akai malamai suka ce ita fadilla ba a yin ta akan abin akan abin hawa sai nafila wannan shine asali ba a yin farilla a kan abin hawa sai dai nafila amma malamai sun ce idan mutum ma zai yi nafilar farko in zai tayar ya fara fuskantar alƙibla tukunna ko in abin abin hawa ne ka juyar da shi ya kalla alƙibla ka tada sallah Allahu akbar shikenan in jaki ne ko doki ko raƙumi kuma duk inda ya kalla ko yamma ko ko wani alƙibla sai kai sallaka in mota ce kuma daga nan duk inda ta kalla kuma sai kai ta sallaka sallan nafila yanzu baka kamar baka shafa da wutuli ba aka shiga mota babu halin tsayawa sai kai a cikin a cikin a cikin mota an fahimta yawa amma farilla ba a yi sai da daga cikin malamai kamar imamun nawawi ya faɗa ya ce ba za ka yi wato farilla ba sai dai idan an shiga halin rarura halin buƙatuwa ya ce ala takadiri ana tafiya akan abin hawa kamar ko doki ko mota sai ya zama ga lokacin sallah zai fita amma kuma idan aka tsaya akwai matsala ƙarshen ta za a iya asarar rai ko waje ne wanda in an tsaya ana tsoron da yan fashi a wajen Allah ya tsare mu ko kuma waje ne idan an tsaya akwai dai wata matsala ko kuma mota ce kake tafiya a ciki idan ka tsaya motar ba za ta tashi ba ƙarshen ka kwana a jeji to yace idan ka ga lokaci zai fita sai ka yi sallar a ciki amma ko malamai suka ce za ka sake sallar daga baya idan ka samu fita daga cikin wannan halin da kake ciki za ka sake sallar wasu kuma suka ce a'a ba za a sake ba amma dai asali dai a cikin matsalar ba a yin sallar farilla akan abun hawa sai dai ita nafila kamar da shi ne barci ya tabbata a cikin sunna mu ƙara hadisi da ko ba shi haka eh a ƙara eh alhamdulillah hadda hadda zan zo ranar jarabawa shi yasa muke yin hadisi ɗaya ko biyu duk sanda aka yi kan wani satin ka haddace an fahimta in muka zo karɓar hadda fa wanda bai fara bai karɓa hadda ba ina jin bulala za mu karɓa na mu rike to sai a ɗauko la ilaha illallah muhammadun maulana la ilaha illallah muhammadun maulana na za ta shi to la ilaha illallah muhammadun maulana la ilaha illallah muhammadun maulana muhammadun wa imamul amali maulana kama ata anaha khairur rusuli maulana la ilaha illallah muhammadun maulana hatta uluma arba'an za salik maulana أولها عرفان رب مالك مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الجبلة ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله to mu shi ibrahim ke cewa falikilmu can a baya ya ce labudda an an tuqaddama ta'alluma fa kun li shir'atil ilahi ko mu hukema yake cewa babu makawa a cikin komai ka gabatar da ilimi ya ce ka ba gabatar da sani to shi ne ke cewa fali ilmu ita shi ilimi umri wato rayuwa ta ne kuwa imamul amali shi ilimi wato shi ne shugaba na aiki duk wani aiki to shugabansa abin da yake gabansa shi ne ilimi shi ne kaga a cikin sayul bukhari a cikin kitabul ilimi yake cewa babul ilimi ƙabalar ƙauli wal amali yin ilimi kafin kafin aiki kafin faɗi to a fara neman ilimin wannan abin tukunna duk abin da zaka faɗa da duk abin da zaka aikata ya zama kana da ilimin sanin wannan abin tukunna sallah wajibi ce akan mu to ya zama ka san ilimin sallah imani dole kai imani da Allah da manzon Allah to ka san ilimi ka san ilimin da zai sanar da kai sha'anin Allah sha'anin manzon Allah yadda zaka ba Allah yadda zaka bi manzon Allah shine ce kama ata kamar yadda yazo an tsaha daga tsaha khairur rusuli fiyayyan ma'aika wannan ya isa mu san cewa faiba faiba wato gwadabe ne hanya ce ta malamai daman kamar yadda malamai suke faɗa suke cewa ita ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce ta ilimi ɗariƙa ce ta malamai shi yasa aibi ne kana ba tijjani kana intisabi da modon mushe ibrahim amma ba ruwanka da harkar ilimi yawancin yanzu muridai magana gaskiya ko yanzu ɗin nan baƙi sun zo mu wannan zo ya ce a min izini zan fara ƙasida wannan ya ce a zan izini kaza abu ne mai kyau to amma ina ilimi kafin ka shiga kasidar ka ya dace ka san ilimi ka nemi ilimi tukunna shi yasa nace gaya muku in da har ka dariƙa ce in ka duba duk shugabannin mu na dariƙar tijjaniya kowanne ka tsako ka tafi ka faɗi tarihinsa babu wanda a cikin tasowar su bi yawon makaranta ba babu shi nan muna zawo shi mu shi Aliyu Harazimi adon yi rubutu akan tarjamar shehi shehu san da ya taso a garin nan ba gidajen malamai ba inda shi bai cewa bai cewa ya ba gurin neman ilimi harkar karatu ba shi har garin nan ya bari akan neman karatu ya ɗauki littafinsa sosai ya tafi nan ya je nan ya je nan daga ciki akwai gidan shehu mai hula shehu a nan ya je karanto mu ta sarma a nan gidan shehu mai hula Allah ƙara musu yadda kamar irin gidan su limamin kano shehu ya je nan ya yi karatu a nan kamar irin nan adakawa shehu ya je ya yi karatu a nan kamar irin wani malam haruna da yake mamu labari da kansa ya ce akwai wani malam haruna namanta inda yake gaman inda yake mutumin ranu har rana yake zuwa wani babban malami ne shi yake zuwa yi karatu a gurinsa shehun fasho aliyu razini shugaban zakirai sannan akwai sahibinsa amininsa shehu malam isa shi ya ga min da baki yake cewa ma yace ɗaiɗaiɗai ne littafin da bai a gurin malam isa ba to sai ka ga mu kuma don Allah in dai muna son su muna intisabi da su mi koyi da su mana su fa kenan sannan kuma mun sani maulan mu shoyi ibrahim radiyallahu ta'ala anu a lokaci ɗaya ibi ƴaƴansa kamar mutum goma ya kai su masar jami'ar azhar don su karatu inda karatu ba wani abu ba ne shau ba zai kai ƴaƴansa ba su da Allah mai yi wa komai Allah ba su duniyar Allah ba su komai ga ilimi a gidansu amma shi kai su makaranta don haka nake jan hankali ga 'yan uwana 'yan tsariƙa a halal faidati mu bi gwadaban magabatanmu gurin neman ilimi musamman a yanzu ga yadda zamani ya zama wani iri yadda ko ta wani ɓangare haushi ake kawo mana idan ba ku tsaya kun kula da sha'anin ilimi ba sha'anin karatu akwai fa matsala nan gaba in wanda suke dufa'in wanda ake ganin su dole ake saurawa suka kauce aka taso kuma babu malamai za fa a samu matsala kana ji kana gani wani zuban ɗan ka za ka haifa din dan ka haifa ɗan ka za ka ajiye shi a gida ne kai ta gadin sa dole ya fita makaranta in ma baka tashi makaranta ba dole zai fita wani wajen in ba a ci sa'a ba sai ɗan ka je ko wata muguwar aƙida sai ka zo kai ma fada ya ce a baba jahili ne baba bai sani ba to a baka san me za ka kare kanka ba ka ce ka daina abin da kake ci a babu sani ba ya je can ko a kasar ko wani ya gaya maka wata aqida wadda kai baka san wani aqidar ya biya maka karatu kai kuma ka rasa yadda za ka yi kaga an cika tashin hankali ko to shi yasa nace gaya muku yara ku kula da sha'anin ilimi ku da sha'anin kafin in dai gwadaban manyan mu za mu yi to ga gwadaban su ne da a taso sun tsaya su yi hidimar ilimi kuma ku tsaya da hidimar ilimi in ma duniya kake so kuɗin kake so to ka nemi ilimi in dai ka nemi ilimin wallahi sai ya zo sutura dai da ake samun ta sai ya zo in ma kuɗin kake so to balantana ba dan haka ake ilimi ba ko dan kasancewa shi ilimi me ilimi kana karanta karatu ba kake akan shugaba zancen annabi alqur'ani shari'an manzon Allah shi ne fa karatu yake koya mana kun to in dai kai masoyin annabi ne za ka so wannan idan ko baka yi wani ba za ka je kai ta haddace kai ta karatu akan wasu yan bal ko yan siyasa kullum kai kenan wane kaza wane ya koma kaza wane kaza kai ta karatu akan su kuma ka je kiyama haka kuma ka sai da ku kare da ubangiji shi sa nake ga muku da Allah mu tsaya mu kula shi ne ce ina ganin mu tsaya ma nan kawai mu za a baiki ɗayan nan shi ma hadda alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد